الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun littafin sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasi na 81 a cikin kitabun zaka bayani akan hukunce-hukuncen zaka inda yau za mu shiga bayanin zakata kono zakatul fitr kenan zakar da ake hudawa ƙarshen ramadan kafin mu ci gaba takin karatun mu na yau shine raditu bima qasama Allah li wa fawwadtu amri ila khaliqi kama ahsana Allah fima mada kadhalika yuhsinu fima baqi رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي wannan suna daga cikin abiya cikin imamu ali radiyallahu anhu a ciki yake cewa raditu bima qasama Allah li wa fawwadtu amri ila khaliqi na yarda da abunda Allah ya raba ya bani na arziki kuma na mai da al'amurra na gaba ɗayansu zuwa ga mahalicina kama ahsana Allahu fima mada kazalika yuhsinu fima baqi kamar yadda Allah ya kyautata a rayuwata ta baya haka ma abin da zai zo na rayuwata ta gaba zai kyautata wannan kamar yana koya muna abin da ake ce ma husnul zanni billah kyautata zato ga Allah madaukakin sarki ana son musulmi ya kyautata zato ga Allah madaukakin sarki kuma kyautata zato ga Allah madaukakin sarki shi ke jama mutum alkhairi a hadisun kudusi Allah madaukakin sarki ke cewa ana inda zanni abdi bi da Allah taba mana mutumin nan ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na ya zace ni ni ina inda bawa na ya zace ni in zanna bi khairan fala wa in zanna bi sharran fala in ya zace ni da sharri to zai ga sharri in kuma ya zace ne da alkhairi to zai ga alkhairi to kun ga a wannan hadisin Allah madaukin sarki ke cewa idan kai masa zaton alkhairi to zaka ga alkhairi idan kuma kai masa zaton sharri to zaka ga sharri shi yasa wani mai hikima yake cewa sirru sa'adati husni zannika billadhi khalaqa alhayata wa qassama alarzaqa yace sirrin jin dadin rayuwa shine ka kyautata zatonka ga wanda ya halicci rayuwa kuma yake raba arziki rishin kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki shi ke kawo mutum ya mutu da bakin ciki rishin kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki shi ne abin da ya saka ga ƙasashen da aka yi samun mutane suna kashe kansu banza da banza abin da ake cima alintihar mutum ya sisi don kanshi mutum ya kashe kanshi da kanshi su ne kasashen turawa kasashen da ba su yi imani dawa ba da Allah kasashen turai su ne kasashen da aka yi yawan samun mutum ya kashe kanshi hamma su likita aka buɗa musu ta mutum na so ya kashe kanshi sai ya zo a mishi allura da zai mutu a cikin sauki wai kaji hada wata mutu a cikin sauki har da kwai wannan shi ne kenan to kun ga muhimmancin kyautu zato ga Allah wallahi in kana kyautu zato ga Allah zaka ga rayuwarka tana tafiya lami lafiya lau dan ka rasa ba za ka tada hankali ba ana kan da ke ku dan ka yi asara ba za ka tada hankali ba amma in ba shi mun musibin da suke samun musulmai kasashen musulmai su ne kasashen da ya kamata a ce mutum na kashe kanshi da kanshi amma to ka gani ba su yin haka dan dan sun yarda da Allah dan kyautu zato ga Allah amma kasashen da ake ga sun yi kowa jin daɗi su ake samu mutum na kashe kanshi Allah ka muna rahama ka samu kyautu zato zuwa gare ka za mu tashi babu sadakatin rafiqi babu mai bayani akan sadakatin rafiq ma'ana zakka ta bayu har bayu suna da zakka حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى ابن قيا ابن فياض قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك دق مكحول دق عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق زكاة باب زكاة أتكن دوجي دكما باوة إلا زكاة الفطر في الرقيق سيدي زكر كونو زكر كرشان رمضان إذا ذا أهد ما باوة حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة باب زكاة كم مسلمي أتكم باونسا دكما دوكنسا wannan hadisan guda biyu su ne dalili akan ka'ida fiqhiyya la zakata fi amwalil qunya babu zakka a cikin dukiyar da mutum ya aje dan amfanin kansa amma muka ce me abba ya shiga a ciki in ba manta ba yawa Allah ka dai ko kudi ko kuma zinariya da azurfa duk dukiyar da ka tanada dan amfanin kanka ba dan kasuwanci ba to wannan dukiyar ba ta da zakka ana gane da kyau kamar yadda muka bada misali ko raƙumi ɗari ke gare ka inda dun noma ne kake da raƙumban nan ba a huda musu zakka ana gane da kyau ko to amma da sun shiga kasuwa kuma za a huda musu haka shi ma doki doki inda dan hawa ne ko ɗa nawa ne ba za a huda musu zakka amma da an sa kasuwa to wannan su lokacin sai an mi sai a huda musu zakka wannan shi ne kenan malam ya ce babu sadakati zar'i babu mai bayani akan sadaka ta azzara ma'ana kayan noma to nan za mu shigo bangaren noma ko noma na duke tsohon ciniki ko wasu duniya kai ya tara ko akwai wanda gaban shi aka fara noma shine noma na duke tsohon ciniki in ji yan magana kowa ya zo duniya kai ya tarar ta wanda shine kenan kuma shi noma tushen arziki ne har a yanzu kasashen da suka fi kowa arziki ana gane a duniya su ne wanda suka yi hice wajen noma amurka da kuke ji ana kuke nuno ana nuno technology kin nan babu kamar su wajen noma da su china duka da su india to mu kuma a nan ne an sama yan bokon mu in ba zama saman tabul ba ba inda za ka samu arziki in ba kasuwanci ba in ba zuwa wajen diga ba ba abinda za ka samu ba za ka samu arziki ba kaga wannan duka alama ce ta an kauce ma hanya noma in har za a ɗauwara shi za a kula da shi to ba karamin arziki ba ne akwai hudu ba ma da muka rubuta mai zaman kanta falalar noma a musulunci falalar noma da shibka itace a musulunci مالا يجي حدثنا هارون بن سعيد سعيد بن الهيثم الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قا عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون دكن أبندا سمت شاير da kuma al'anhar tekuna magudanar ruwa wal'uyunu da kuma abin da ijiyar ruwa na shayar auka na ba'alan ko kuma abin da ɗanyi na sayu suke tsotsowa da ƙasa al'ushru to duk ci maka da aka samu ta hanyar waɗannan nau'ukan abubuwan to za a hudda ɗai cikin goma ne wa fi ma suqiya bisawani aw an-nadhi nisfu al-ushr shi kuma dukkanin abin da aka shayar da as-sawani as-sawani sune raqum shanu masu ban ruwa ana nufin dai duk abin da ta hanyar bai aka yi noman awin nadhi ko kuma ta hanyar yayyafawa ma'ana wannan mai ake da suna abinda ake yayyafawa na ruwa nisful ushur to shi kuma dai cikin ashirin za a hudda حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن أبي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر dukkanin abun da teku ya shayar ko kuma ijiyar ruwa ta shayar to za a hidda ɗaya cikin goma wa fi ma suqiya bisawani fa fihi nisful ushur abinda aka shayar kuma ta hanyar dabbobi na bai to za a bada ɗaya cikin ashirin a wannan hadisin abin da yake nunawa shine zakata noma ta kasu gida biyu akwai zakka ta noman rani in aka ce noman rani shine noman da masu noman suna ba da ruwa ana gane da ku yawwa na legim da sauransu to akwai ma wanda ba legim ba tunda akwai wanda suke noman masara da wanda hau da wannan hanyar kenan ba kayan marmari kawai ba suke ba kayan ɗanye ba kawai kenan duka suna shiga to bayan shi kuma na biyu shine noma na damuna wanda shi ruwan sama ne ai lokacin damuna ba mai bukatar sai ya ba da ruwa a gonar shi ko ɗan magana suka ce Allah ba ka da keta gonar kowa ruwa kake yi kenan lokacin damuna kowa na samun ruwa to kenan duk noman da aka huddo ta hanyar damuna lokacin damuna to zakkar shi ɗai cikin goma ne ana gan da ke ko in ya kai nisabi na zakka buhu nawa buhu biyar ko dancin hamsin buhu biyar dancin arba'in idan aka samu to ya kai mi ya kai zakka sai a raba sai a huda kenan rabin buhu ko rabin buhu eh tun shi ne ɗaya cikin goma kenan sai a huda rabin buhu to shi kuma abin da yake ta hanyar noman rani ne shi kuma za a huda ɗaya cikin ashirin ne kenan ya an samu buhu buhu biyar kenan buhu guda za a huda a raba shi gida nawa gida hudu ana gan da ke ku sai a huda guda wanne aka fi rage ma wahala na biyu ko na noman rani don mi don saboda wahalar da mutane suka yi to shi yasa su wajen huda zakan ma sai aka sauƙaƙa musu ana gane da kyau ko wannan shine kenan مالك حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال قال وكيع البعل الكبوس الذي ينبت من باء السماء إن فسر البعل نيتي البعل شيني الكبوس إتتي كسا ميريك روا الذي ينبت من ماء السماء ودتك هتد الشرور دقروا سما ma'ana bayan lokacin ruwa ita ta rike ruwa in aka yi shibga sai sai damunar ta ta shibga ta ci gaba qala ibn al-aswad wa qala yahya ya'ni ibn adama sa'altu aba iyas al-asadi an al-ba'l na tambayi al-asadi dangane da al-ba'l fa qala allazi yusqa bima'i sama shine abin da ake shayarwa da ruwan sama qala an-nadr ibn shumayl al-ba'l ma'ul matar sune ruwan sama wanda suke sabka sai sai kasa ta rike su sai ya kasance misali ko a cikin itace ai kun ga akwai itacen da ba su ba sai an ba su ruwa ba ana ganda ke ko misali itacen dabino ana ba su ruwa ba a ba su ruwa sai in dai kasar kasa ce busassa sosai ko an ga sun hara bushewa to amma in ba shi ba sanyin su su suke tsotso ruwa to wannan ruwan da suke tsotsowa ai dukkanin su asali na sama ne da suka tsaya a cikin mi da suka tsaya a cikin kasa ما ليت حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال من زال الله يدور سزوى يمن سيجي خذ الحب من الحب إذا كذو أمس الزكاة خذ الحب من الحب زكاة kwayoyi in aka ce kwayoyi su ne kwaya ba kwayoyi ba na maye kwayoyi na abinci kwayoyi hatsi masara alkama shinkafa masara da dawa duk suna cikin kwayoyi ana ganda kyau shine alhab kenan kwayoyi na abinci cikin kwayoyi za a fudda zakarsu mana mutum ba za a ce ba ya noma ya noma masara in zai hudda zaka kuma kudi zai bada a cikin masarar dai zai huddawa wa shata min al-ghanami haka su ma kananan dabbobi daga cikin kananan dabbobi za a huddawa wal ba'ira min al-ibli raqumma su ma daga raqumma za a huddawa sai in sai in busu kai me yake da suna 25 ba mhm ina ne wal baqaratu min al-baqarati haka shanu ma daga cikin shanu قال أبو داود أبو داود شبرت قثاء بمصر أبو داود شبرت شبرت لك شبرني شيني معنى تاني أنا قاند كيوكو كنا شبرت بمصر ثلاثة عشر شبرا أنا قاند كيوكو شبرت قثاء بمصر ثلاثة ثلاثة عشر شبرا يتي ناسا مونو كونكومبر أنسان كونكومبر شيني قثاء yana da suna da hausa duka yana cikin ɗan duma a hausance suna cikin yan duma ana gani da kyau ko abinda ake ma yan duma da hausa su ne dukkanin abinda yake yaɗo ya yi ɗiya a saman ƙasa irin su gurji irin su ƙwarya irin su kankana ana gani da duk suna cikin yan duma to haka shi ma kwankwambar yana daga cikinsu kwankwamba in ji 'yan nigeria da ingilishi ne ko? to ya ce a misra na ga wani kwankwan ba mai tsawo da na kilga shi da shibiri da ɗani sai da ya kai ɗani guda goma sha uku ana gane ki ko haka har goma sha uku haka har goma sha uku ya yi tsawon wani mai tsawon wani kwankwan ba kwankwan burguda ke da wannan tsawo kusan kasashen laraba suna da kwankwan bur sosai iri-iri kari ba cikin intanet ka sa kissa za ka ga an nuna maka nau'uka daban-daban irin nasu nau'uka iri-iri kala-kala kuma kowanne da kularkin shi har ma wani suke da kissa ulhimar kwankwan burkin jaki amma in ka gan shi kaya ke gane shi ba mutane ba su shi kawai muna a yi albasa akwai albasa kura ko yawwa don me yasa ake da wannan abu nan saboda abu ne wanda akwai shi a wajen mu da yawa shi yasa za ga ana samun nau'uka masu yawa to akwai kisa ulhimar kwankwan burgin shaki ana gan da ke ko ya ce wa ra'aitu uturujjatan ala ba'irin bi qita'atayn yace naga wata uturujja uturujja shi ma nau'in wani furwi ne mai kama da lemun tsami a nan wajen mu ana gan da ke ko shi ma in kasa internet za su nuna maka shi ma iri iri ke gare su akwai yan kanana akwai ɗibga-ɗibga ana gane da kyau ko kuma shi mafi yawancin shi hwatar shi ta yi abin da ke cikin shi yawa hwatar shi ta yi abin da ke cikin shi ko na ana samun irin shi za ka goni lemun tsami in ka ɗauko shi daga hwatar shi ta yi mi ta yi naman shi yawa to haka yake shi uturujja na wajensu kenan ya ce naga uturujja ala ba'irin akan wani raƙumi bi qit'ataini an raba ta gida biyu qutti'at wasuyirat ala mithli idlaini an raba shi gida biyu an yi shi kaman bangare biyu na jaki kaman bangare biyu na na, na, kayan jaki ai kun san jaki an aza mishi kaya ake mishi haka suke rabuwa ko kaman kahu yin haka aza da kaya ciki bangare guda nan kaya da yawa bangare guda nan kaya da yawa sai mai jakin ya hawa ina a tsakiya yace to wannan uturin jakin girman shi raba shi biyu aka yi aka sa gudanan gudanan bangaren raƙumi raƙumin ya tashi ya da shi nan kamar dai yana nuna yana yana gayin abubuwan mamaki ne da gani daga na da me daga na da na arziki na noma ana gane da ke ku wannan kamar duk yana nuna arzikin noma ne ɗan magana suka ce a bar no a bar dariyar manomi ko bai sayar ba ya ci abinsa ana gane da ke ku shi manomi haka ne ko bai sayar ba ya ci abinsa to wannan shine kenan a takaice dai wannan hadisi yana da rauni amma ma'anar shi mai kyau ce kuma al'amalu alai kenan al'aslu fi zakati akhudhuha min al-mali allati tajibu fiha asali zakka a hudda ta a cikin dukiyar da aka hudda in an hudda shinkafa cikin shinkafa za a bada zakar in za a hudda zakar gero cikin gero za a hudda in za a hudda zakar masara cikin masara za a hudda ana gane da kyau ko sai dai kayan da suke na kasuwa su wannan kuma za a hudda kuɗi ne kima za a hudda ba mi ba ba kayan ba wallahu ta'ala a'lam malam yace babun babu zakati asali babu mai bayani akan zakar zuma har zuma tana da zakka za mu gani a cikin wannan hadisan حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا موسى بن أعين عن أمر بن الحارث المصري عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعال متعان كنا كاكن ja'a hilal hilal ya zo ahadu bani mut'an ɗaya daga cikin jama'ar banu mut'an ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen manzon Allah kenan sahabi ne idan kun ga akwai mai suna hilal shi ma wannan sunan bai shahara ba ko hilal yana da ma'ana kuma sannan sunan sahabi ne domin hilal shine jinjirin wata na'am kenan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko an yahmi lahu wadiyan dan manzon Allah ya kula masa da wani kwari an tsallake ina aka tsallake a jaa hilalun ahadu bani mut'ana ila rasulillahi sallam bi ushuri nahlin ya zo wajen manzon Allah da ushurkin nahal abinda ke ma ushur shine dai cikin goma ya zo da dai cikin goman zuma lahu da ya kama manzon Allah wa kana sa'alahu an yahmiya lahu wadiyan kuma ya kasance dama shi hilal kin ya nemi manzon Allah da ya kula masa wani kwari da ke gare sa wani babban kwari ne wanda a cikin sa zuma tana yawo to tana yin me yake da suna tana yin diya ana gane da ke ko kudan zuma tana yin zuma kun san a hausance ba a bambanta tsakanin zuma da da abin da take da abin da take yi amma a larabci suna da bambanci al'asul ita ce mi ruwan zuma kin annahal ita ko ita ce mi ita ce diyan zuma kodan zuma a jita da hausa to da hausa sai a ce kodan zuma ruwan zuma ko wannan shine kenan na kenan ya nemi manzo Allah ya kula masa da wannan kwarekin yuqalu lahu salaba shi kwaran sunan shi salaba فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي sai manzo Allah ya rika kula masa da wannan kwarekin sai kasance duk shekara yana kama manzo Allah zuma da yawa falamma wulliya Umar ibn al-Khattab lokacin da aka aka aka shugabantar da Umar dan Khattab ana gan da kyau ko kataba Sufyan ibn Wahb ila Umar ibn al-Khattab kenan Sufyan ya rubuta zuwa ga Umar bin Khattab yas'aluhu an zalika yana tambayar sa game da haka ma'ana game da yani al'amarin mai wannan kwarikin fa kataba Umaru sai Umar ya rubuta in uddiya in adda ilayka ma kana yuaddi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ushuri nahlihi fahmilahu talabahu idan ya baka abin da ya kasance a da yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin da kyau ko na wannan zumakin to ka kula masa da wannan kwaran nasa na salaf wa illa idan ba haka ba fa inna ma huwa dhubabu ghaythin ya'kuluhu man yasha'u to ita zuma ai dama dabba ce kuda ce ta daji wanda ke so yake cinta ana gane da kyau ko ma'ana abin da yake nunawa shine ita zuma ba ta kowa bace ana gane da kyau ko zuma ta kowa ce ba wanda zai cewa wannan tashi ce sai in ka killace wurinka ka kawo ta tana nan kana kula da ita kana kiwonta kamar yadda yanzu ana kiwonta amma a da ba a kiwonta ana gane da kyau ko a da kawai duk inda ta samu wuri ne ta tsaya ana biye da ita ana kwasa amma in mutum har ya killace ta yana kiwonta yana kula da wannan za a ce tashi ce amma tana cikin daji haka to wannan kun ba wanda zai cewa tashi ce alfadlu lil asbaq wanda ya riga tashi ce ana gane da kyau ko na abin da ya sa malaika wannan hadisin dan akwai wanda suke ganin wannan hadisi dalili ne akan zuma tana da zakka dan mi dan gashi wannan mutumin yana kama manzo Allah dai cikin mi dai cikin goma to magana mafi inganci shi wannan mutumin yana kawo dai cikin goma ne tukuici na kula mishi da mi da gonar da ake mishi ana gane da kyau tun da babbar gona ce shine sai ya samu zuwa Allah a sa mishi wanda zai tsare mishi gona to kamar wannan zumar da yake kawo ba a matsayin zakka ba ce a'a kyauta ce ta kula mishi da gonar da ake yi shi yasa Umar yace in ya ka maka in ya rika baka kyautan na zumar to ka rika kula mishi da ita in kun bai baka ba to ita dama zuma ita kowa ce ba ta wasu mutane bace na daban na musamman حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شاب أن شبابه بطن من فهم أكن جوا شبابه بطن من فهم معناه وتكبيلة كده كتكم متانا فهم wasu jama'a ne daga cikin kabila ta faham fa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancin wancan hadisin qala min kulli ashri qirabin qirba ce a cikin kowace qirba guda goma to za a bada qirba guda ma'ana kowace qirba guda goma zai baka qirba guda ta biyan kula mishi da gonar da kake yi qirba abinda suke auna zuma ne da shi وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين يا كسانتي yana kula musu da kware guda biyu zada fa addau ilayhi ma kanu yu'adduna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka rika bashi abinda suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hama lahum wadiyayhim sai sai kula musu da kwaran su da wannan gonakin nasu guda biyu حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال واديين له duka dai wannan riwaya ce guda suna bayani ne akan waccan kisar da muka kawo a takaice wannan hadisan ba sa nuna hidda zakka a cikin zuma kenan zuma ba a hudda mata zakka sai dai in ta kasuwanci ce to a wannan sai a hudda zakka da sunan kasuwanci amma ba da sunan mi ba ba da sunan zuma ba misali mutum ne ke da shagon zuma yana sai da zuma iri-iri kuma mai yawa to kun wannan in shekara ta komo za a kiyasta zumar ce za a kiyasta zumar ta kai nawa ana gane da kyau ko ga in ta kai nisabi ta kai miliyan biyar to a wani lokacin dole za a hudda zakka ba da sunan zakkar zuma ba da sunan zakkar mi kasuwancinsa ana gane da ko wannan shine kenan a takaice zuma tana daga cikin manya-manyan alkhairi da Allah madaukakin sarki yama al'umma ana gane da ko dama a cikin ta Allah ya ce fihi shifa'un linnasi a cikin kudan zuma a cikin zuma akwai mai yake da suna waraka ga mutane kuma za ka ganta kala-kala ce dama Allah yake sharaban alwanan za ka gani zuma tana da launuka masu yawa akwai ja akwai baka irin launin da ma ba ka tsammani ko mu a nan ne za ka ji an ce akwai zuma 'yar tesawa zuma 'yar gingimi zuma 'yar burkina faso ana gane da ke ku duka haka kuma za ka gani kowace ta bambanta da wace da wata domin zuma ya bambanta daga abin da take ci ne domin ita zuma ita ce ne take ci to yawan cin itacen da take yi shine yake bambanta launin abinda ta haifa da abinda ta abinda ta samu malamai akwai ɗaya daga cikin magabata da ya yi waƙe a kan zuma da darasin da ke a cikin zuma daga cikin darussan da ke a cikin zuma ya ce bayan waraka ya ce akwai darasi ga ɗalibin ilimi ana gane da kyau ku sai ya wasu abu ya take cewa ihris ala kulli ilmin tablughul amala wala tamutanna bi ilmin wahidin kasla النحل لما رأت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلة الشمع في الليل نور يستضاء به والشهد يبرئ بإذن الباري العللة yace kai ɗalibin ilimi dangane da al'amarin zuma akwai abun koyi gare ka yace ka rika neman ilimi kowanne iri yace za ka cin magaci za ka samu ɗaukaka ta ilimi yace kada ka tsaya da ilimi guda don ragwanci yace idan ka karanci kudan zuma yace kasancewar ba ta tsaya ga hore guda ba ta ci wannan hore ta tashi ta koma ta koma ta ci wancan ta koma ta ci wancan ta koma ta ci wancan hore yace wannan sauye-sauyen da take na mabambantan hore dalilin shi ta hudu mana da amfani guda biyu na farko shine ash-shahad na biyu kuma al-asr ash-shahad shine wannan gidan na kudan zuma kun san akwai gidansa wanda a ciki take mi take take yin wannan wannan wannan miyaukin nata ana gane da kyau ko to wannan a da ana kunna wuta da shi kamar yadda ka san lauji ake ce mishi ba lagwani ba a lokacin akwai wani abu hori wanda ake kunna ma wuta sai ya buji ko ai faransai ne kendir duka dai kendir an ya hausa ce to da hausa dai ana ce mishi lagwani duka yana ɗaukar sunan lagwani to a da suna yin shi da gidan zuma in aka kunna mishi wuta sai ya jima yana cin wuta sai suna ganin haske shine yace ashhadu fil layli nurun yustada'u bihi shi wannan gidan nata zaka gani da dare ana kunna shi sai a samu haske ana ganin da kyau ko shi kuma mai yake da suna na biyun kudan miyan nata shi kuma yubri bi iznil bari al'alala shi kuma in aka shashi a cikin shi akwai waraka da izinin Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko wannan shine a takaice dai zuma ba karamin arziki bane tana magani mai yawa sai dai matsalar yanzu ha'inci ya shiga a cikin al'amari na zuma lai ha'inci ya shiga wallahi a kotu zuma da nasi sukari ne zalla in gaya muku wallahi a har kafi mako suna sa kafi wai don saboda launin ta yami ta yi baki ana ha'inci sosai a to haɗa da biyu kaga suke sa to in ma da biyu da tun dama dama ai zai da dai ba babu wata to kaji coca cola masu na yi ku ta tona muna asiri ku ta gaya musu muna mu ta tona musu asiri da bi kuma suke sawa ko tsamiya hada tsamiyewa hada tsamiya suna samu to da kuma mi har shi sa wata ran wata sai kaje kaje dan tsami tsami dan zaki zaki dan kalce kalce dan bauri bauri abubuwa da yawa ga sunan dai to wanda suka san zuma ku gaya mana siffofi wanda ake gane zuma ta kwarai tunda ko dangane da gane zuma ta kwarai kin akwai matsaloli in an kyasta eh in aka kunna wuta in aka kunna ashana ta tashi in ka tsoma ashana cikin zuma in dai ta kwarai ce in ka buga za ta tashi haka ne? mun samu shi ne akwai wani canji da suke iya yi ta yi haka nan ko? eh aha ya ce bisa takarda in aka zuba ɗanyi in aka zuba zuma in dai ta gaskiya ce ba ta yin ɗanyi yawa ɗanyin bai kai ƙasa amma in sukari ne za ta yi ɗanyi yan zuba ta a ƙasa wai ba ta anya ni sukari ma haka yake yi ba ta kama sukari ma ni ni a tunani na shi ma bai kama kasa Mm. Mm. eh eh kenan kyasu ba su hawan zuma ta ta kwarai in ka zuba ta kasa kyasu ba su hawanta eh majijiya eh shewuwa kenan majijiya ba ta ba ta ba ta bin zuma ko mm to kun gani to wannan shi ne amma a gaskiya al'amari na zuma akwai wallahi ana cutar mutane mm eh eh to ka gani na sha sani zuwa wallahi sai a hankali da ka fara sha dan ni ina gane sukari da in na sha shi ina jin yana kama mini halishi amma in dai zuma ce to zaka ga zakin ta bai kai zakin sukari ba zakin ta bai kai zakin sukari ba to wannan shine kenan a takeice dai kasuwanci ne wanda duk wanda zai yi wallahi ya ji tsoron Allah yayi takalansa in dai har ya san zuman nan ba ta kure bace kada ya dauko kuma in ya ɗauko ta kada ya shaida mutane na eh shi ne a muka ce in ka sani amma in baka sani ba wannan kuma amma dai ka bincika yana da kyau a bincika ana cutan mutane gaskiya sosai kwanan ga kwanakin baya uwar gidan ta yi ta yi balaguro daga can sai sai kakan ma'aikinta yi mata kyautar zuma a rika ba abubakar yanzu da ta zo ana ta ɗibga mishi zuma ana ta ɗibga mishi zuma to kun san yaro in yana da zahi in zahi ya kama yaro bakin shi yana bushewa ba yaro ma habab ba na ni ma haka nake yanzu sai kwanakin ba muka ga bakin shi yana ta bushewa yana ta bushewa alama zahi ya ne zahi ya kama shi sai ni ce wai kokokon da ke bashi sukari ke sace a'a ita dai akwai ita dai zuma dai kullum tana dura mishi ita yanzu da muka dauko muka muka bincika ashe suka ne take ta dura mishi lai zuma tana nan mun mun yi watsi da ita sai a hankali ai ta dura ma yaro ana ganin zuma ake bashi sukari ake bashi shi kuma yaro sukari yawa yake mishi in sukari ya mishi yawa kuma zahi yake kama shi zahi yake kama shi kenan sai an kiyaye kada a je a wajen bai tarki ba a tono rama ko wajen neman gira a rasa ido malam yace babun fi kharsil inabi babi dangane da kharsul inab abinda yake ma alkhar shine kirdado hasashe na inabi حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن التاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب manzon Allah ya yi umarni da a yi kirdado na inabi ana gan da kyau ko kama yi rasu an nahlu kama yadda ake kirdadon dabino iccen dabino wato ukazu zakatuhu zabiban kama to ukazu zakatun nahli tamran sai a karbi zakarsa a matsayin busasshe kama yadda ake karbar dabino a matsayin busasshe ba danye ba ba a karbar ai maga sai dai in lokacin da ya bushe ya zamanto dabino sun dabino kamin ya bushe maga ne in ya bushe ya yi cikakken nina shi kuma shi ne dabino ce alhadisu za'ifun lakin al'amal alaihi za mu ƙara bayani a kai حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه an samu wata riwaya da wannan ma'ana qala abu dawud wa sa'id lam yasma min attabin shay'an sa'id bai ji komai daga malamin sa attab ba ma'ana bai taba jin komai daga malam attab ba ma'ana bai taba rawaito hadisi a gare sa kinan jingina hadisin sa zuwa gare ta da ifi ne babun fil kharsi babi dangane da kirdado ana ganin da kyau ko ma'ana yi aka yi kirdado ya ya kamata a yi in za a yi kirdado ya ya kamata a yi haddasana san kirdado ba yanzu kirdado yanzu shine kun san dabino da inabi duka ana cin su a danyi ana cin su a busashi inabi ana su a me yake da suna in ya bushe shi ake ce ma zabib ana gani da kyau ko dabino in bai bai nina ba shi ake ce ma maga da hausa amma da da larabci suna ce mishi samar maimakon tamar samar to akwai wanda suna buƙatar su ci lokacin yake ɗanye tun bai bushe ba to shi kuma ka'ida ba za a ci ba sai an hudda zakka to yanzu don saboda su samu damar ci sai a zo a yi kirdado shin wannan dabinon a yi hasashe wannan dabinon in ya bushe yana yin buhu nawa wannan inabin in ya bushe yana yin buhu nawa to wannan hasashen da za a yi na duk da yana saman kan istanyar bai bushe ba shi ake cema kirdado hasashe ana gane da kyau ko to wannan ya halatta shine shine al-kharsu to shine sai manzo Allah yace in inabi aka yi hasashen shi yana danye tun yana iccen sa to in za a hudda zakkar sa busashe za a hudda ba danye ba haka shi ma dabino in za a hudda busashe za a hudda ba mi ba ba danye ba lokacin da yake maga an gane da kyau wannan shine kenan al-kharsu kirzado مالي حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجتم فجذوا ودعوا الثلث إذا كوكي كردادو تو كوي كردادو wada'u thulutha ma'ana fajuddu fajuddu shine ma'anan ku yi hasashe idan za ku yi kirzado ku yi kiyasi wada'u thulutha sai ku bar ɗaya cikin uku fa in lam tad'u fa in lam tad'u aw tajuzzu thulutha fad'u ar-rubu'a idan kuka yi kirzadon ba ku bar ɗaya cikin uku ba to ku bar ɗaya cikin hudu قال أبو داود الخارس يدأ الثلث للحرفة wanda ya kirdado ya yi hatashe ya yi kiyasi zai bai cikin uku ne lilhirfa don saboda mabukata talakawa wanda suke kewaye da gonar wannan hadisin da ifi ne ana gane da kyau ko bai inganta ba babun mata yukrasu at-tamru babu mai bayani akan yaushe ake kirdadon dabino ake hasashe game da dabino حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب أن أروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس النخلة maza Allah na tura Abdullahi bin Rawaha wajen Yahudawa sai ya rika kirdadon itacen dabino hina ya tsibu lokacin da suke nuna kabla an yi kalamin hukamin a kai cinsu wannan hadisin shi ma zarifi amma dai dukkanin shi ma'anansu haka take a shari'a ana aiki da kirzado kenan shi hasashe da ake yi kamar wani sauƙi ne na shari'a bari ba da misali da muna abin da ya shahara masu noman waki waki ana hudda miki zaka ko ba a hudda to ku bari akwai babin da zamu zo wanda zan kawo muku misalan abin da muke nomawa sai ku bambanta muna ana huda musu zakka ko ba huda musu zakka mu tsaya akan dabino dabino kun san ana cin shi danye kuma ana cin shi lokacin da ya bushe ya ka ce ya bushe kamar lokacin da ya kai ga faduwa da kan shi lokacin da ya nena ya ja kamin ya ja ana cin sa to baya halatta mutun ya ci ba a hudda zakka ba to in mutum na so ya ci sai ya kirayo masu hudda zakka su yi kiyasin gonar shi dabinon da ke ciki danye yana kai buhu nawa ana gan da ke ko tunda in ya bushe yana rage yawa to kenan dole hasashe ne za a yi za a yi hasashen wannan dabinon da yake akan wannan itacen yana iya buhu nawa tunda ba kasa yake ba balle a ce a auna kenan hasashe ne za a yi to shari'a ta ba da damar ka kirawo a yi hasashe ka hudda zakar don saboda yanzu in kana so ɗanyen kai abin da kake so kai ta ci ana gane da kyau ko ana gane da kyau to shine sai a kira mai hasashe yayi hasashe sai a hudda amma in za a hudda zakar ba ɗanye za a hudda ba dole ne za a hudda busasshe za a hudda ko da ko ka so busasshen ne ka bada ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice wannan duka sauki ne da shari'a ta yi a babi na babi na noma noma al'amari ne mai wahala ko ko wani karin magana na hausa suka ce haka ya fi an sai da an sai da gonar malalaci an sai masa hura ma'ana gonar shi aka sai da aka sai mishi hura sai ce haba haka ya yi da sai na je ina wahalan noma abin da za za a yin hurar da shi ba sai kun gane da kyawu ba ma'ana nuna wautar malalaci ne wai haka ya fi an sai da gonar malalaci an sai masa hura ma'ana an sai masa hura da kuɗi to wannan babin a cikin shi ne zamu ba ku wata ka'ida wadda za ta fayyace muku a cikin kayan noma wanne ake hudda ma zakka wanne ba huddawa hadisi guda biyu ne zamu karanta su sai mu mu kawo ka'idar sai ku ba mu misalai babu ma la yajuzu min as-samarati min as-samarati fi sadaqa babu mai bayanin abunda baya halatta ma'ana abunda ba dole bane a hudda mishi zakka na daga cikin kayan noma حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور من ظن الله يا هنا الجعرور معناه a hudda ju'rur wani dabino ne wanda yake mara daraja manzo Allah ya hana a hudda ju'rur wa launil hubayq da kuma wani dabino da ake ce ma launul hubayq shi ma sunan wani dabino ne mara kyau an yi ukhadha fi sadaqa manzo Allah ya hana a hudda shi a cikin zakka ana gane da ke ko fassarar babin yadda za ta kasance tun da mafi yawanci hadisin da za su suni za su fayyace ma'anar babin kenan babu ma la yajuzu min as-samarati fi sadaqa kalima ta as-samara tana da ma'ana guda biyu akwai ma'anar am akwai ma'anar khas ma'ana ta gaba dai shine as-samara dukkanin ayoyi ta ce ana ce musu as-samara akwai kuma ma'ana ta khas ita ce as-samara ana nuhin dabino su a laraba da sun ce astamara in babi na noma ne mafi yunji suna nuhin dabino to inda aka kawo kalimar shi ne zai iya fayyacewa munasaba ta kawo kalimar da ta zai iya fayyacewa kenan a nan babin shi ne babu ma la ya juzu min samarati fi sadaka babu bayanin abun da bai halatta a hudda shi ba daga cikin dabino na sadaka na zakka ma'ana abun da ba a hudda shi a matsayin zakka a cikin dabino an kesta dabinonka ya isa zakka to in zaka hudda zakar akwai wanda ba za a karba ba a cikin zakar to daga cikin su manzo Allah ya ce al-ju'rur ba a hudda zakar shi domin dabino ne mara daraja da launul hubayq manzo Allah ya hana a hudda su da sunan zakka domin ba su da daraja qala az-zuhri launayn min tamril madina da ju'rur da launul hubayk wani nau'i guda biyu ne na da dabinon madina qala abu daud wa asnadahu aidan abu walid an sulaiman ibn kathir an az-zuhri حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد منذ الله يا شيخ مسلاتي أو جم وبيده عصا أهن سينا ركدا سندا وقد علق رجل قنا حشفا alhali wani mutum ya rataye wata rabta ta dabino ana gan da kyau ko dabino kuma hashaf irin dabino na wanda yake mara daraja mara kyau فطعن بالعصا في ذلك القنوي sai manzon Allah ya soki wannan rabtar ta dabino da wannan sandar tasa wa qala sai ce law sha'a rabbu hadhihi sadaqa da ma abocin wannan sadakar ya so tasaddaka bi atyiba minha da yana iya kyauta da wadda ta hita ta hi wannan dabinon kyawu wa qala sai ce inna rabba hadhihi sadaqa ya'kulu al-hashafa yawm al-qiyamah ma abocin wannan sadakar a ranar alkiyama zai ci irin wannan dabinon da ya kama mutane sadakarsa lalatacce ma'anar wannan hadisin shine sahabbai sun kasance wasu suna kawo sadaka a masallaci sai su rataye musamman kuma dabino wanda shi yake yawa sai su rataye shi a masallaci don saboda duk wanda ya zo in yana so ya me ya ɗiba ya ci kai wannan abin ya yi karanci a nan kai yanzu ka taba ganin masallaci ka isko wani ya zuba dabino ya ci duk wanda ya biyo kwasa to matsalar mutanen su kuma lalata ne in mutum ya mai mutum ya dan shirgi ɗa biyu ɗa uku a'a riga zai buɗewa ya cika ya wuce wani ma gaba ɗaya zai kwashe ya tayya take to su gansu da yake da yake su mutane ne wanda ba su da ba su da goni ana ganin da kyau ko in mutum ya biyu sai ya sai jir ɗa ɗai ɗa biyu ɗa uku sai ya wuce yana yana tassamnawa haka ake yi a masallaci a rataye to manzo Allah wata ran ya biyu sai isko wata rafta an rataye dabinon da ke a ciki ba mai kyau bane mara daraja ne mara kyau sai manzon Allah ya soki wannan dabinon ana gan da ke ko yace wanda ya rataye wannan dabinon yana iya kawo wanda yake wannan fa amma ya kawo wannan lalataccen to ranar alkiyama irin shi za a bashi ci ana gan da ke ko in ya kai matsayin ma a bashi abinci to irin wannan za a bashi ci lalataccen ma'ana mi manzo Allah yake nuna muna idan zaka bada sadaka ka bada me ka bada abin kirki ka bada abin kirki wannan shi ne kenan kuma yana nuna abin da kake yawan sadaka da shi a alkiyama za ka gan shi a ina a alkiyama kinan irin abincin da kake so ka rika yawan kyauta da shi don ka same shi a ina ka same shi a lahira ana gani da ke ku a ran da lokacin da ake tsayuwa kamin a kai aljanna wannan shi ne kenan Allah ka ba mu ikon kyauta a babi na zakka to nan muka zo ƙarshen zakka nau'ukan abun da ake hudda ma zakka za mu shiga zakatul fitr to kafin mu ci gaba ga ka'ida da muka ce zakkar kono za mu shiga a cikinta yanzu ka'ida ta abubuwan da bar mu koma baya abinda aka ake hudda ma zakka muka ce guda nawa ne guda nawa ne nau'ukan abun da ake hudda ma zakka nawa ne hudu to ku zano muna su wanda zai gai ya daga hannun shi kuma ya zano muna gaba daya da larabci kuma na bismillah aha a tun daga nan kakofsa ya ce albakara in kace haka mu kaman kaman wahala ne zaka ba mu yauwa nau'i ne za a gai ba abin nan abin ya kumsa ba to mu je malam salihu aha bahimatul an'am yawwa to shi kaga in yace saniya yanzu muna buƙatar sai ya ya ce akuya tumkiya bunsuru rago da wai amma da yace bahimatul an'am shi kuma ya kumshe duka gaba daya na'am to kenan dabbobi na ni'ima ha ku bar shi ida ha ma ya al-kharij min al-ard abinda ke fitowa da ƙasa to aha na bayan shi mai bin shi ha to mu komo gare ka ha alharta yana cikin alkharij min al'ad na'am urudu tijara jazakumullah kayan kasuwa kayan kasuwa shi kuma ya shiga komi tausayi na karshe eh ai hudu ne a'a guda ya gai guda su sauran guda kenan ha a'a da me yace aha a ya gai annakadaini a ban jiya ba yau shi kenan eh da annakadaini kenan ya kace annakadaini zinariya da azurfa zinariya da azurfa shine ake ma kiyasi da kudi ana ganin da ke kuma wannan sune su hudu to wanda mun fara da bayani ba su ne bangaren alkharij min al-ard muka ce alkharij min al-ard yana shiga ciki al-harf wanda kai ka gani kayan noma to kayan noma ba komai ake hudda ma zakka ba ana gani da kyau ko ka'idar abin da ake hudda ma zakka a cikin kayan noma shine kullu ma yuqtatu wa yuddakhar fa fihi zakka kullu ma yuqtatu wa yuddakhar fafihi zaka dukkanin abin da ka'ida ce wanda in kan rike ta za ta bayyace maka kullu ma yuqtatu wa yudakhar fa fihi zakat dukkanin abin da yake yuqta shine abin da ake ci a matsayin abinci wa yudakhar kuma ana iya aje shi jima ana gani da kyau ko to fa fihi zakat ana hudda mishi zakat bari mu doki misali misali hatsi ana hudda musu zakka ko ba a hudda musu dan me yasa domin kutu ne abinci ne ana gane da kyau ko bayan wannan kuma me ana aje su su jima aje akwai masu karawa yukalu kullu ma yukalu wa yuqtatu wa yudakhar ana gane da kyau ko to wannan shine kenan to yanzu albasa ana huda mata zakka dan me yasa ba iya aje ta bayan wannan gomi ba abinci bace ko abinci ce ko akwai wanda in yi zugu da baki yana cin albasa su suna daga cikin almukammilat ma'ana abubuwan da ake hadawa a yi abincin amma su karan kansu ba su bane ne ba su bane abincin to bari mu buka wani misali carrot karoti ana huda miki zakka yanzu zan rika zabo na baya bayan nan in gani sai mu tambaye su karot ba ba huda miki zakka ko dan me yasa ba ya aje shi jima ko bayan ko me ba abinci bane ko na karot yana daga cikin kwalam da makolashe kun san abinci kala biyu ne akwai abinci na cika koshi akwai kuma abinci na kwalam da makolashe ana gane da kyau ko to shi karatu baya daga cikin na cika koshi a matsayin abinci yana daga cikin almukammilat baya daga cikin alqut to magani malami ba ko huska ce ku ga duka alamu akwai wani wake da ake aware da shi waken suya ta za kuma lawa kaina ana hudda mishi zaka ko ba hudda mishi zaka don me yasa kuma ana iya abinci da shi za kuma lawa kaina ta mu gani to yanzu kuku ba mu misali yauwa bari mu zo mu samu wani malam a'a na baya dai suna malam salih lamti ana gane da kyau ko ai an san lamti ko arawa ba san lamti ba mu muka san lamti ka tsinawa mu ci ana noman shi wajen mu sosai na'am riɗi ana hudda mishi zaka ko ba hudda mishi a baka san lamti ba a a to riɗi shi ne lamti na kasar riɗi aiko yawa to riɗi ana hudda mishi zakka ana hudda mishi don me yasa ana aje shi da kuma me kuma ana cin shi a matsayin abinci ko a matsayin kwalam da makulashe a kai yanzu kana iya cin riɗi a kuma gwanda kana iya sati guda kana cin riɗi amma shinkawa kana iya sati guda kana cin dago yawa riɗi ba daga cikin abinci kun gani ya cika siffa guda amma bai cika mi ba bai cika sharadi guda ba kuma dole sai sun cika wannan sharadin guda biyu kenan riɗi ba a hudda mishi ba a hudda mishi zakka yana daga cikin kwalam da makwalashe duk da kuma ana aje shi jima sosai ma to bari mu gani a can baya to akwai wanda su ga duka alam ba tare da mu suke ba to ga wani can na baya na bakin kofa kabari salamu alaikum aya ana huda masu zaka ko ba huda masu zaka ai ka san aya ko hanti in ji zamar ma ba huda masu zaka don me yasa don ba ka cinta na'am aha don me yasa a saboda ba a aje ta yawwa jazakumullahu khairan an gane da kyau ko to shi sai ya ga abin da ake yi da abin da ba a iya yi yawwa kenan yayi wannan amsa ce cikakka mai kyau kenan aya ana yi a jittajima sosai amma sai dai ba ta zama a matsayin mai matsayin abinci an rike wannan ka'idar kenan kullu ma yuqtatu wa yudakhar fa fihi zakah kenan mafhumul mukhalafa kullu ma la yuqtatu wa la yudakhar fa laysa fihi zakah wallahu ta'ala a'lam mu shiga babu muhimmanci mun bata lokaci sosai na to a a waki a a can ai yanzu mun ka bayanin ai wake yana ji yanzu amma sai an gaya muku ba ko bari bari mu bari mu doka cikin nan shirin yayi yawa ba mu tabo gogoda ba mm bari mu tabo yan kallo malam wake akwai zakka a cikin shi ko babu zakka wake ha to na kusa gare shi aha akwai zakka dan me yasa abinci ne kuma ana iya aje shi ko jazakumullahu khair kina akwai zakka a cikin shi abin da yasa na so dazu in bara misali da wake ai wake kun sa akwai masu cin shi kamin ya mi kamin ya bushe ai kuma bushewa ga uwar shi yake bushewa ko eh ana so a ci shi a matsayin jimbiri ko akwai wata wata bayan wannan to jimbiri ko ina jimbiri ake ce mishi to kun ga in kar eh ana so a ci shi a matsayin jimbiri to in dai har an kiyasta wannan wannan gonar tana kai zakka to kada a fara ɗiba jimbiri sai in ɗan kaɗan ne in kaɗan ne za a ɗiba ba da yawa ba to wannan lokacin babu lihi a ɗiba a ɗance na marmari amma in za a ɗiba da yawa to dole har a hudda zakka sannan a me sannan a ɗiba kawai misali tumu da ake ci na hatsi shi ma tumu kun ga ai shi da ma asali ba ɗiba da yawa ɗan kaɗan ne ake ɗiba duk tumun da za a ci kaɗan ne komi yawan gidanku ba ku iya cin dame na tumu komi yawan gidanku wannan shine gida kenan shi ba a maka zan tambiri shine mafi yawanci mu lokacin a gida in dai aka ce shimbiri ya kai to abincin mu shine har sai ya ishe mu Allah ga da shimbiri ne za a yi tsadawa da dare da yake muna noma sosai dan tsoho mu yayi zama sarkin noma malami kuma sarkin noma to amma ya mai ta lalata mu kuma yanzu malam yace babu zakati babu zakatul fitri babin bayani akan zakar hudda kai zakar kono me ake ce ma zakar zakatul fitr hiya sadaqatun tajibu bil fitr min ramadana hiya sadaqatun tajibu bil fitr min ramadana wata sadaka ce da take wajabta idan aka ga wata ramadan ana gani da kyau ko to za mu gani lokacinta me ake huddawa wa ake hudda ma dan ciki ana hudda mishi wanda ba musulmi ba cikin diya ana hudda musu wanda ya azumi ana hudda mishi duka dai da abin da ya kamata haka haddathana da kuma hukuncin ta shin dole ne ko kuma a in mutun ya ga dama ne haddathana muhammad ibn khalid ad-dimashqi wa abdullah ibn abd الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان ai wannan yayi sauki da at-talili at-tagazuti ko Allah ya Allah ya mishi rahama qala abdullah hadathana abu yazid al-khawlani wa kana shaykh sidqin shi al-khawlani kin nan shaykhun ne wanda yake mai gaskiya latizo ne mai gaskiya ana karban hadisin sa wa kana ibn wahb yarwi anhu ibn wahb yana rawaitowa da gare sa hadathana sayyar ibn abdurrahmani قال محمود الصدفي عن إكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مرزا الله يا فلن تذكره الدكي طهرة للسائم تكسنشي دن تكسنشي تركك جمي أزمي من اللغو والرفث نا يا سسم من قلنا دي shine arrafat allago shi kuma abin da ya shahi aiki ne da kuma ayyuka wanda wanda ba su dace ba yana azumi wa tu'matan lil masakin kuma ta kasance abinci ga miskinai man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula duk wanda ya bayar da ita kamin sallar idi to zakka ce karbabba wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqati wanda kuma ya hidda ta bayan sallah to wannan wata sadaka ya ta daban ba dai zakkar kono yayye ba wannan hadisin abin da ke karantar da mu maqasidi maqasidu zakatil fitr manuha ta zakar kono na farko tuhuratan lisa'i na biyu kuma tu'matan lil masakin mana ita zakar kono in ka hudda ta kai mai azumi kankaran wasu kurakurai ne a gare ka da kai lokacin da kake azumi irin wasu munguna da basu dace ba irin wasu ayyuka da basu dace ba ana ganda kyau ko amma kanana kanana ha na zunubai kenan wannan shi zaman to kankara a gare ka na biyu kuma ya kasance abinci ciyarwa ne ga miskinai a ranar idi don saboda kada a ranar idi su su rika roƙo ko kuma a ranar da ake son kowa ya koshi su suna da me suna da yunwa kenan in an ba su sai ya kasance za su ci daga gare shi babu matato adda babu mai bayani akan yaushe ake hudda zakkar ta kono lokacin da ake hudda ta حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر من ذا الله يا أمور تيمو دهد ذكر كونو أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أهو تد ذكر kahin mutane su huto daga sallah qala fa kana ibn umara sai umar umar ya kasance yu'addiha qabla zalika yana hidda ta kamin wannan lokacin bil yawmi wal yawmaini da sauran kwana dai sauran kwana biyu sallah wannan hadisin yana nuna lokacin da ake hudda zakar kono kenan zakar kono tana da lokaci guda biyu akwai waqtu annadab akwai kuma waqtul fard ko waqtul wujub akwai lokacin da take ba dole ba akwai lokacin take dole lokacin take ba dole ba shine kamin sallah da kwana biyu ya halatta a hudda amma ba dole bane mutum ya hudda amma da an ce an ga watan watan shawwal watan sallah to a wannan lokacin ya zama dole kowa ya ne kowa ya hudda a wannan lokacin ana gane da kyau ko duk wanda ya hudda ta bayan idi kamar da mu gani a hadisi na baya to ba zakar kono ya hudda ba ana gane da kyau ko kina ita ba a jinkirta ta ka'ida malamai suka ce al-ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min uzrin duk ibadar da aka ce ga lokacin da za a hudda ta ga lokacin da za a yi ta to in lokacin nan nata ya wuce to shikenan ka rasa ladar ibada sai da uzuri ana gane da kyau ko kenan idan ka hudda zakka ta kono bayan sallah bayan an huto daga idi ba ka da ladar zakkar kono kankarar zunubin nan na mai azumi ba kami ba baka same shi ba ana gane da kyau ko kenan sai a kiyaye a kiyaye a kiyaye sannan kun ba a huddawa kamin kwana biyun nan ana gane da kyau ko in kai haka shi ma baka yi komi ba domin man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda yayi abu kamin lokacin sa hukubarsa shine a haramta masa ladar mi ladar wannan abu kenan wannan shine kenan uwa masu girma sai a kiyaye da kyau babun kam tu kam yu'adda fi sadaqatil fitri babu mai bayani akan nawa ake huddawa a wajen zakar kono حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك وقرأه على مالك أيضا النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من ظل الله يفل أن تذكركون قال فيما قرأه علي مالك أتكين أبن مالك يكرن تامن حديث زكاة الفطر من رمضان ذكركون رمضان صاء من تمر سائي ندبين أو صاء من شعير ko kuma sa'i na sha'ir nau'i ne na alkama ala kulli hurrin wa abdin za a huddata ga kowanne ɗa da bawa ma'ana da bawa da ɗa duka za a hudda musu au unsa minal musulmina ko kuma mace daga cikin musulmai ana gan da kyau ko kenan mace da namiji bawa da ɗa daga cikin musulmai duka za a hudda musu wannan sai nuna ashe wanda ba musulmi ba ami kenan Allah kai la kaddara Allah in kana da da wanda ya faddari ba musulmi ba in ka zo da zakar kono shi ba za a mi ba ba za a hudda mishi ba ana gane ke ko حدثنا يحيى بن محمد بن السكني حدثنا محمد بن جهضم من جوني سونا جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من ظل الله يفعل أن تذكر كونه صاعا سائي قدا فذكر بمعنى مالك zada sai ya ambaci ma'ana ta wancan hadisin na Malik amma shi a riwayar sai ya ƙara was-saghiri wal-kabir da yaro da babba duka za a hudda ma wa amara biha an tu'adda qabla qabla khurujin nasi ila salati kuma manzo Allah yayi umurni a hudda wannan zakar kahin mutane su huto daga sallar Idi qala Abu Dawuda rawahu Abdullahi العمري النافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله النافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين أبن شهر رواية عبد الله باب من المسلمين حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثنا حدثاهم عن عبيد الله حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عبيد الله النافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر lalle manzon Allah ya farillanta zakar kono sa'an min sha'irin sa'i guda na sha'ir aw tamrin ko na dabino ala saghiri wal kabiri akan babba da yaro wal hurri wal mamluki da kuma ɗa da wanda yake bawa zada Musa Musa ya ƙara wa zakari wal unsa da mace da namiji qala abu daud qala fihi ayyubu wa abdullahi yani al-umari fi hadithihima an-nafi'in dhakarin aw unsa aidan wannan hadisin ya hudo karar da cewa zakkar kono farilla ce domin an ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kidan manzo Allah ya mi ya farlanta وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا منزو Allah ya farlanta. kai zakatul fitr ma me yake da suna malamai suna ganin ta zo a alqur'ani inda Allah yace kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla ay kad aflaha man tazakka ay man adda sadaqatal fitri wa zakara isma rabbih fa salla ay wa zakara Allah fi yawm al-eid wa salla al-eid Allah ga yadda ko to in kai dan qur'ani zalla ne to ga zakar da kai a cikin me a cikin alkur'ani tunda ba su a ji an ce manzon Allah ya ce to Allah ya ce qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla kenan zakar hudda kai dole ce ko mun shi abinda ake huddawa sa'i ake huddawa sa'i shine duddigin tiya ka doki tiya zawar ma suna cewa tasa ko tasa suke cewa ko haka ne ko tasa suke cewa suna cewa tiya wasu jayyid to tiya diddiginta ba sai an cika ta ba ma'ana ba sai an yi tsuli ba shine za a hudda ma mutum guda kuma kowa za a hudda ma duk wanda an musulmi za a hudda mishi ana gan da ke ko za mu zo da ƙarshe mu gayi kai ne ka zo za ka hudda zakka sai mu gayi abubuwan da ya kamata ka duba kamun ka hudda sai zamanto kamar shine rejime kamar shine takaitawa na bayanin zakka gaba daya a cikin nan kuka ji an ce wa zakka wa sagir wal kabir da yaro da babba shekaran jiyan jiyan nan wani uwa ya kira ne kuma wallahi abin mamaki tare muka karatu da shi a jami'a ana gane da kyau ko tare muka karatu da shi a jami'a a jami'a ta musulunci jami'a ta sai to Allah ya sa ba mutum bane mai girman kai so da yawa yana tambaya ta irin wasu masail wanda za mu kara ma juna sani da abin da ya kamata yana tambaya ta dangane da mas'ala ta wai shin har yaro karami ana hudda mishi zakka ce ana hudda mishi sai ce shi hadisin da yake dibi ai ma ai a cikin zakar sai manzo Allah ce tuhratul lis tuhratan lisaimi an fallanta zakka ne dan tsarkaka ga mai azumi to shi kuma yaro karami ya bai azumi an gane yana da gaskiya ko bai da gaskiya yana da gaskiya yana da dalili kamar da ina muku shi ma dalibin ilimi ne sai nake masa to ai wannan ba shi kadai bane manufar zakkar ai a gaban me aka ce wa tu'matan lil masakin kenan in bai kasance tsarkaka ga yaro ba zai kasance mai ciyarwa gawa da miskini ba su ko an gane da kyawu ba wannan shine kenan kenan yaro karami shi ma ana mi ana hudda mishi hatta ma wanda yake cikin ciki wasu malamai suna ga za a inda ya kai wata hudu lokacin da aka busa mishi rai za a mi za a huta mishi amma wasu malamai suna ganin a'a ai shi ba a aihe shi ba bai shigo duniya ba ana ganin da ke ku kenan baya da hukuncin dan duniya ko amma yana da hukuncin dai mai rai to in dai kana son ihsani hidda ana ganin da ke ku amma dai magana mafi inganci ba dole bane wallahu ta'ala a'lam مالك حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد النافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم mutane sun kasance suna hutar da zakar kono a zamanin ma'aikin Allah sa'an min sha'irin sa'i na sha'ir au tamrin ko kuma na dabino au sultin ko kuma sult shi ma wani nau'i ne na alkama au zabibin ko kuma inabi busasshen inabi qala qala abdullahi falamma kana umar radiyallahu anhu zamanin umar wa kathratil hinta hinta alkama da ake ce ma hinta ta yawaita ja'ala umaru nisfa sa'in nisfa sa'i hintatin makana sa'in min tilka al-ashiya' sai umar ya sanya rabin hinta da ita alkama ce mai tsada kuma mai abiki sai ya sanya ta sa'i rabin sa'inta kamar za a ba shi hukuncin sa'i guda kenan ita in ka hudda rabi yana wadatarwa sai dai wannan hadisin da ifi ne amma akwai wanda akwai wanda ya inganta zamu gani ya za a fassara magana ta su حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر bayan zamanin manzon Allah ya shuɗe sai mutane suka ƙiyasta rabin sa'i na albur wani nau'i ne na alkama mai kyau mai abki rabin sa'inta yana yin sa'i guda qala wa kana abdullahi yu'ti at-tamra abdullahi shi ya kasance lokacin zakar kono da bino yake huddawa fa'awaza ahlal madinati at-tamru aman sai wata shekara mutanen madina a'waza at-tamr ma'ana mutanen madina dabino ya musu wahala aka rasa dabino fa'a'ata ash-sha'ir sai ya rika hudda ash-sha'ir ma'ana alkama wannan hadisin a Abdullahi bin Umar ya kasance shi zakar shi ta kono dabino yake huddawa wata shekara sai aka rasa dabino ya yi ta nema bai samu dabino ba sai ya huddami ya huddami alkama wannan hadisi mai ke nuna wa shi ya haula ya halatta ami a ya halatta a ku dai ka mini wancan da nake so in ci ya halatta a huddami dabino amma ba ko ina ba tatabaddalu al-ahkam bi tabadduli az-zamani wal makan su dabino a wajensu abinci ne mu kuma nan dabino abinci ne shi kuma zakkar kono abinda ake huddawa ma yuqtatu wa yuddakar shi ma shi ma asalin shi siffa ta ne ta zakka abinda ake hudda a zakka shine ake hudda abinda yake a matsayin abinci kuma ana iya aje shi domin akwai wanda ya kawo musu bayan za su ci shi ba za a san su aje ne to kinan ba a kawo musu wanda zai lalacewa kinan su dabino a wajensu a matsayin abinci ne kamar yadda za a kawo maka tuwon labishi ko shinkafa tukakka ka share a matsayin kaci abinci ka sha ruwa kai ta gyashi sai kwantawa to haka su ma za a kawo musu dabino su narrake sa su sha ruwa su kwanta sun ci abinci amma kai dan Allah an kawo maka dabino kaci kaci abinci a mu a wajen mu dabino yana daga cikin kwanam da makunashe ba a matsayin abinci ba kenan munan a wajen mu ba a hudda me ba a hudda dabino domin kamar yadda muka tabaddalul ahkam bi tabadduli zamani wal makan hukunce hukunce suna sassauyawa da sauyawar zamani da me da wuri kenan munan a wurin mu ba a hudda dabino amma can kasashen laraba wanda su dabino abinci su ne zaka iya hidda me zaka iya hudda dabino kuma anan yana nuna muna ibnu umar yana son ya hudda abunda ba ya da wahalan sarrafawa yanzu in alkama ya hudda kamin a sarrafa ta ana bukatar mi wasu abubuwa ana gane shi amma shi kuma dabino fa ana buƙatar dafa shi ana buƙatar sai an so a ramma shi da mai da mai sannan a dafa a to shi kasancewar yana so ya sauƙaƙa ma talakawa sai ya rika ba su abun da ba za su sha wahala wajen mi ba wajen dahuwar shi ana gane da kyau ko to haka kai ma kaka hudda hatsi in kana da halin hudda maka dan in ka hudda hatsi sai an yi surfa sai an yi niko sai an yi tankade sai an rairaye sai an tuka sai an mulmula an hudda an sayo shinkafa an so mai an so aran maji an so miyar tsanwa an so kalwa an so daudawa an so wacece da wacece an hada an yi wata tukunya daban an sha wahala ko ba sha wahala ba amma in ma ka ka bada tukunya guda a zuba mai da aran maji a zuba maka kenan an dafa an ci to ma'ana dai mi muke so mu nuna anan a wajen hudda zakar kono a rika hudda abin da yake sauki gawa da talakawa ku bari mu ida wannan babin sai mu tsaya in so in akwai tambayoyi sai mu amsa mala yace haddathana abdullah ibn maslama حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخضري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر mun kasance muna huddawa zamanin manzo Allah na tare da mu an kulli saghirin wa kabirin ga kowanne karami da babba hurrin aw mamlukin da ko bawa sa'an min ta'amin sa'i guda na abinci alkama aw sa'an min aqitin ko kuma sa'i guda na ciku ana gane da ko aw sa'an min sha'irin ko kuma sa'i na sha'ir awsa'an min tamrin ko sa'i na dabino awsa'an min zabibin ko sa'i na inabi falam nazal nukhrijuhu sai ba mu gushe ba muna hutar da ita hatta qadima muawiyatu hajjan aw mu'tamiran har sai da muawiya zamanin sa yazo a wajen hajji ko umara fa kallama an-nasa al minbar sai ma mutane magana akan minbari fa kana fi ma kallama bihin nasa sai kasance daga cikin maganar da yima mutane an qala inni ara anna muddaini min samra'i shami ni ina ganin muddu biyu ma'ana rabin sa'i na samra sham nau'in wata alkama ce mai kyau ta'dilu sa'an min tamrin tana yin sa'i guda na dabino fa aka zan nasu bai zalika sai mutane suka riƙe haka suna hudda rabin sa'i na samra sham fakana fa faqala abu sa'id sai abu sa'id yace fa amma ana amma ni fala azalu ukhrijuhu abadan ma ishtu ni bazan gushe ba ina hutar da ita sa'i matukar ina rayi fa qala abu sa'id qala abu dauda rawahu ibn ulayya wa abdatu wa ghayruhuma an ibn ishaqa an abdullah ibn abdullah ibn usman ibn hakim ibn hizam an iyad عن أبي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن عليا أوصاء أوصاء من حنطة كوكما سائي نحنطة وليس بمحفوظ سيدي ونن كارم با بي بي تبت با حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاء من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه كنا وهمين نجي نصف صائل من بره حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان حاء وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا نيهو بزن هدى بشي صائي إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء تمر أو شعير أو أقت أو زبيب domin sa'i mu kasance muna hudda a zamanin manzon Allah da dino sha'ir ciku da da inabi hadha hadithu yahya zada sufyan awsa'an min daqiqin ko kuma sa'i na gari qala hamidun fa ankaru alaihi fatarakahu sufyan sai suka yi masa inkarin wannan hadisi sai Sufyan ya barsa qala Abu Dawud fa hadhihi ziyada wahmun min ibn Uyayna wannan karin wahami ne daga ibn Uyayna kenan hadisin bai inganta ba amma wancan na saman shi ya inganta ga yanda abin yake zamanin Abu Sufyan lokacin da yake khalifa ko amirul mu'minina dukkanin shi dai ya kawo ra'ayin cewa akwai wata sabuwar alkama da ta hutu da ake ce ma samura isha alkama ce mai kyau mai tsada da abuki to sai ya ce ni ina ganin wannan samura'ikin tana yin sa'i na wadda ba ita ba kenan ita in aka hidda rabi ya isa don saboda abikinta ana gane da kyau ko to sai wasu mutane suka yi aiki da ra'ayinsa da fatawarsa wasu kuma har daga cikin sahabbai ma aka samu suka ce a'a abinda dai manzon Allah ya bar mu akai mu shi zamu yi sa'i aka ce kuma sa'i ba a cewa wane kaza shine za a hudda ma sa'i ko miya sa'i aka ce kenan mu sa'i zamu rika huddawa kuma wannan shine magana mafi inganci kowane nau'in abinci me za a huddawa sa'i za a huddawa anan kun ga su daga cikin abin da suke huddawa suna hudda cuku suna hudda mi inabi to in kun gane ka'ida da muka faɗi da zu mu anan ya halatta a hudda cuku ko inabi a dan me yasa a saboda ba abincinmu ba ne ana gane da kyau ko amma kuma allah ɗaya gari banban a cikin nijar kin ma in ka ji yanzu wajen agada can wajen rogga-roggakin nan su za su iya hudda juku don su a wurin ciku mine ne abinci ne yanzu muna akwai wanda madara ba abinci ba ce wurin shi in ya sha madara shi ba komi shi kamar ya sha ruwa ne in ya sha madara sai ya samu wani burodi ya narka sannan amma su kuma can mutum ya sha madara shi kenan ya ci abinci ke gani to kenan mu a nan ne ba a hudda ciku ba za ka hudda inabi ba kai in ma kace za ka hudda kai za ka sha wahala in kace ciku za ka hudda tiyawa za ka hudda ta ciku tiyar ciku ko kasan kasan nau za ka sha wajen shiga shi to kaga shi dama kauce ma shari'a wahala ce ko inabi rezan kai dan rezan ka ji dan abin da ake saidawa cikin yan leda haka jika biyu ake saida shi jika biyu cikin wani dan dan kafto ne dan karami to in zaka cika shi zaka cika tiya ina ji sai ka sa hudu ko biyar jika kenan jika goma zaka tashi amma in shinkafa zaka hiddawa jika ta isa domin kilo nawa yake da yake ne ban saba san kilo ba kilo ɗaya da rabi shi ke jika ko ina masu san kilo luwa kilo 80 ko kuma 100 to ka gani jika ma ta yi yawa domin kilo da rabi shi yake yin abin ga shi ke yin sa'i shi ke yin tiya kenan kilo da rabi to kun ga kasa ga jika a? sai saukin da huwa sosai yanki na haƙi sun yi tsada aha kasa ni duk ba sai su nake ba mu da kawai da gida ake turo muna ita haƙi da gida ake turo muna su ka gani ko? wannan akwai hudu ba da za mu yi a kan shi insha Allah hudu mu akan wannan za ta kasance duka daga cikin kurakuran mutane a wajen zakar kono da yanda ya kamata a yi ana gane da kyau ko ina ne kamata mu tsaya dan lokaci yayi akwai sauran babe guda na zakatul fitr gobe za mu kawo shi sai mu bada dama duk wani mai tambaya akan zakatul fitr gobe insha Allah za mu bada dama in an tsaye da in an kare babin in yaso sai mu sai mu amsa tambayoyi insha Allah in Allah ya so kenan ai hakuri a yau mun dan ja sosai ko kuma ina ko akwai sauran lokacin tambayoyi to masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام